الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتافي نظم الإمريدي a wannan lokacin za mu tashi babul mubtada'i wal khabar babi da yake magana akan mubtada da khabar a abu ne sananne kamar da makaranta a cikin shi ajrumiya muqaddimatul ajrumiya mun karanta babul mubtada da khabar a me ake nufi da mubtada me ake nufi da khabar a takaice shimfiɗa abinda ake nufi da mubtada shine suna mai rufuwa suna wanda ya zamto mai rufu'a wanda da shi ake fara magana wanda wannan sunan da ya kasance mai rufu'a ba za ka samu wani dalili ko wani amilin da za ka ce shi ne ya masa rufu'ar ba kamar in ka ce ja a muhammadun kaga muhammadu ya yi rufu'a amma shi kana da dalili sai ka ce ai abin da ya sa ya yi rufu'a saboda ja'a da ta zo a bayansa amma in ka ce muhammadun rasulun Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace Muhammadun Rasulu anan kuma kaga babu komai Muhammadun in an tambaye ka me yasa ka masa ruhu a Muhammadun ba ka ce gaja aka boye a baya ko wani abu a'a kawai an masa rufu'a ne da ibtida'i da farawa shi yasa ake ce masa muftada shi kuma khabar shi ma suna ne mai rufu'a wanda ake jingina shi zuwa ga muftada saboda haka shi khabar rufu'arsa ta dogara ne da shi muftada a mai ajrumiya yace babul muftada wal khabar yace al muftada huwa al ism al marfu kaji bayani ko huwa al ism al marfu muftada suna ne mai rufu'a al ari wanda aka cire masa al ari wanda ya kwabu anil awamil al lafziya daga ma'aikata al lafziya da lafazi abin da ake nufi da awamil a baya mun karanta shi ne wasu kalmomi wanda suke da wata al'ada akwai kalmomin da al'adar su rufu'a suke yi in suka sa kalma gaba sai ta yi rufu'a to su ake kira amil akwai wanda al'adar su in suka sa kalma a gaba sai ta yi fataha akwai waɗanda su al'adar su suka sa kalma a gaba sai ta yi kisra to wannan su ne awamilul lafziya amilai ne na lafazi duk inda ka gansu duk inda ka gansu ga abin da suke yi so da haka shi wannan suna huwal ismul marfu'u al'ari an al'awamir al-lafziyya shi mubtada suna ne mai rufu'a wanda kuma ya zamto ya rabu da awamil al-lafziyya wal kabru shi kabar huwal ismul marfu'u musnad ilayhi shi ne suna mai rufu'a wanda ake jingina shi zuwa ga mubtada na hau kaulika kamar fadin ka kace zaidun qa'imun kaga zaidun ka'imu kamar zaidu yana tsaye zaidun kaga muftada ka'imun kuma labari wazzaidani ka'imani wazzaidani zaidu guda biyu ka'imani suna tsaye wazzaiduna zaidu da yawa ka'imuna suna tsaye wal muftada kismani ita muftada shi muftada ya kaskashi biyu zahirun akwai muftada wanda yake zahiri shine kamar zaidun ka'imun ko zaida zaidani ka'imani ko azzaiduna ka'imuna shine zahiru muftada wanda yake na zahiri wanda za ga sunan a zahiri wa mudmarun ako kuma muftada wanda yake lamiri ne wakilin suna ne a matsayin asa zaidun din sai a boye suna fa zahiru shi muftada zahiri huwa ma zahiru ma taqaddama zikirhu shine muftadan da ambatan sai gabata wal mudmaru isna ashara shi mubtada wanda yake lamiri goma sha biyu ne wahiya shine kamar ana in ka ce ana kamar ka ce ni to za ka yi cewa ana ƙa'imun ana muftada a matsayinsa na murmari ƙa'imun labari shi yasa yawanci duk inda za ga ana za ga gaban tarfu'a yake saboda yawancin muftada take zuwa sai ka ji kula ya ce inni ya ce ana lahu ka gan shi da rufu'a ko anallahu sai na hannu shi ma na hannu rufu'a yake yi saboda yana zama muftada sai saka da qur'ani ya suka ce nahna abuna ullahi wa ahibba'u wa anta sai anta kamar a ce kai wa anti sai ke wa antuma ku wa antum sai kudewa wa antunna kudewa mata wannan dukkanin su lamirai ne sai kuma ga ibai wa huwa kace huwa shi shi yasa za ga yawanci huwa gaban ta yana rufuwa sai ka an ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa to kaga huwa yana tsayawa a matsayin mubtada wa hiya da kuma hiya ita wa huma da kuma huma su biyu wa hum da kuma su wa hunna da su da yawa mata na hawa kaulika kamar fadin ka kace ana qa'imun ni ina tsaye kaga ana mubtada qa'imul labari wa nahnu qa'imuna mu muna tsaye kaga nahnu mubtada qa'imuna labari kuma mubtadan suna ne wanda yake mudmari lamiri ne wa ma ashbaha zalika wal khabaru kismani shi khabar labari na ka ce labarin mubtada kismani shi ma ya kaskashi biyu mufradun akwai mufradi shine kamar irin wannan wanda aka faɗa ka ce ana qa'imu ana qa'imu ko zaidun qa'imu to duk wannan mubtada ne wanda yake mufradi wa ghairu mufradun akwai kuma mubtadan da ba mufradi ba in aka ce mubtada wanda ba mufradi ba ana nufin a ana nufin in aka ce gaira mufradin ana nufin kabar wanda ba mufradi ba saboda me kabar yana iya zuwa jarun wa majarur zaka cewa zaidun fiddari zaidun fiddari kaga zaidun mubtada fiddari kabar din mubtada amma ya zo a matsayin jaru wa majarur ko kuma zaka cewa zaidun indaka zaidun indaka kaga zaidun mubtada indaka shi kuma labari ya zo a matsayin zarafi to aka ce a gaira mufradin to ana nufin irin wannan fal mufradu na hawa kaulika shi muftada wanda yake mufradi na hawa kaulika a ko kuma a ce kabar mufradi na hawa kaulika kabar ka ce zaidun qa'imun wa gairu mufradun shi kuma kabar wanda ba mufradi ba arba'ata ashiya abubuwa ne guda hudu al jar wal majrur kabar yana zama a matsayin jarun wa majrur zamu bayanin sa a gaba wa zarfu kabar yana zama a matsayin zarafi jarun wa majrur kamar kace zaidun fiddari kaga muftada kenan wa zarfu kuma yana iya zama zarafi kamar kace zaidun indaka ko kace zaidun tahta shajarati ko zaidun fawqal masjidi ko zaidun kalfal imami to duk wannan shine zarafi wal fi'il ma a fa'ilihi sannan mubtada yana iya zama a matsayin fi'ili wa fi'ili da fa'ili yana zama a matsayin fili da fa'ili wal muftada ma kabarihi sannan muftada da kabar din sa shi ma na zama a matsayin muftada to duk zai baka misalin su na hawa kauli kabar kace zaidun fiddari to wannan ya zama kabar ya zama jarun wa majaruru zaidun muftada fiddari labarin sa amma kuma jarun wa majaruru ne saboda gashi da fa fi fiddari fa da kuma addar wanda ta masa kisra wa zaidun indaka zaidun indaka kaga zaidun muftada indaka labarinsa ya zo a matsayin zarafi zaidun kama abuhu kaga zaidun muftada kama abuhu labari amma ya zo a matsayin fi'ili ne da fa'ili kama kaga fi'ili abuhu fa'ili wa zaidun jariyatuhu zahibatun kaga shi kuma nan muftada a kabar ya zama a matsayin muftada da kabar sai ka ce zaidun muftada jariyatuhu shi ma mubtada zahibatun kuma labari to wannan shine abin da mai matanin ajrumiya ya faɗa sai mu ga kuma menene mai nazamul imridi ya faɗa abin da ya zama na ƙarin bayani sai ayi yace al-mubtada al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu yace al-mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kullu lafzin amilin mujarradu yace al mubtada abinda ake nufi da mubtada ismun suna ne raf'uhu mu'abbadu raf'uhu rufu'a mu'abbadu takan kasance har abada rufu'ar mubtada to mu'abbadu ce takan kasance har abada ko da yake kaga mubtada za ga shi da rufu'a mu'abbadu an kulli lafzin amilin mujarradu mujarradu kuma wannan sunan mai rufu'a ne amma mujarradu tare da kuma ya kubuta an kulle lafazin daga dukkanin wani lafazi amilin wanda yake yake yake amili kamar yadda na faɗa a baya akwai kalmomin da suke amile ne wanda a ka'idar surfu'a suke yi kamar irin su kana sai ka ji an ce kana lahu to ita mubtada duk lokacin da ka gama mubtada za ga suna ne mai rufu'a amma baka isa ka samo wata kalmar da aka saba ganin ta tana yi wa kalma rufu'a a jikinsa ba shi yasa ce maka a mujarradu wanda aka kwabe masa an kulle lafzin daga dukkanin lafazi amilin wanda ake aiki da shi wanda shine ke jawo wannan rufu'ar wal kaburi ismun zurti fa'in usnida mudabiqan fi lafzihi lil mubtada wal kaburu ismu zurti fa'in usnida mudabiqan fi lafzihi lil mubtada wal kabru shi abin da ake nufi da kabar ismun suna ne zurti fa'in wanda yake ma'abocin rufu'a usnida wanda ake jingina shi zuwa ga mubtada shine usnida wanda ake jingina shi zuwa ga mubtada shi yasa mubtada da khabar in ka duba wasu littafin ma sai ka ji suna cewa al musnadu wal musnad ilayhi eh al musnadu wal musnad ilayhi al musnadu shine khabar al musnad wanda ake jingina shi shi kuma mubtada sai ce al musnad ilayhi wanda ake jinginawa zuwa gare shi shine al musnadu wal musnad ilayhi saboda haka eh shi kabar yayi rufu'a ne saboda an jingina shi zuwa ga mubtada eh yace mudabikan fi lafzihi lil mubtada shi kuma wannan kabar din mudabikan yana mai yin dace shine mudabaka abu yazo dace kwabo da kwabo mudabikan yana mai dacewa da mubtada muɗabiƙan fi lafzihi muɗabiƙan lil mubtada yana mai dacewa da mubtada fi lafzihi a cikin lafazinsa idan aka kawo kabar din to ya zama kabar din ya dace da mubtada a cikin lafazin idan mubtada mufradi ne to kabar shi ma zama mufradi idan mubtada tasniya ne shi ma kabar ya zama tasniya idan mubtada jam'i ne shi ma kabar ya zama jam'i shi yasa ce maka muɗabiƙan fi lafzihi lil mubtada mudabikan yana mai dacewa lil mubtada ga mubtada fi lafzi a cikin lafazin sa kamar ka tambaye shi me ka qauluna zaidun azimu sha'ani wa qaulina zaidani qa'imani ka qaulina zaidun azimu sha'ani wa qaulina zaidani qa'imani yace ka qaulina kamar fadin mu zaidun azimu sha'ani zaidun azimu sha'ani zaidu lamarinsa mai girma ne kaga zaidun mubtada kuma in ka kalla za ga mufradi ne guda ɗaya ne azimu sha'ani shi ma azimu shi ma labarin nasa kabar ɗin nasa za ga shi ma mufradi ne to kaga wannan misalin mubtada mufradi khabar shi ma mufradi kenan shine zaidun azimu sha'ani zaidun mubtada azimu labarinsa wa qawli zaidani hakan nan faɗin mu mu ce az-zaidani qa'imani zaidu guda biyu suna tsaye kaga az-zaidani qa'ima ne kaga nan az-zaidani az-zaidan nan mubtada kuma tasniya ne qa'ima ne khabar din mubtada kuma shi ma tasniya ne kaga anan an samu mudafikan fi lafzihi lil mubtada kenan wa misluhu zaiduna qa'imuna wa minhu aidan qa'imun akuna ya yace wa misluhu zaiduna ƙa'imuna wa minhu aiban ƙa'imun akuna, har yanzu yana gaya maka a shi muftada da khabar. Wa misluhu zaiduna, in kuma za a baka misalin muftada a jam'i labarinsa shi ma jam'i, misluhu ka ce zaiduna ƙa'imuna. Zaiduna ƙa'imuna, zaidu da yawa suna tsaye, kaga a zaiduna muftada, kaga marfu'i ne da me da wau. saboda zaiduna jam'i ne muzakkari salimi wau din shine rufu'arsa to az-zaiduna qa'imuna kaga shi ma nan qa'imuna shi ma nan qa'imuna marfu'i ne marfu'i ne saboda yana daga cikin af'alul kamsa saboda haka qa'imuna shi ma nu'ara shine rufu'arsa wa minhu aidan hakan ne yana daga cikin mubtada qa'imun akuna sai shigo maka da wata mas'ala hakan nan qa'imun akuna sai zo maka da matsalar da za a iya juya muftada da kabar kaga anan duk misalan da aka bayar muftadan shi yake fara zuwa to amma sai zo maka da wata ka'ida cewa za a iya gabatar da kabar akan muftada kaga minhu qa'imun akuna kaga akuna qa'imun shine tsari akuna qa'imun amma sai ce qa'imun akuna sai aka dauko sai aka yi abin da ake cewa mubtada'un mu'akkaru eh mubtada'un a wannan kabarun muqaddamu kabarun mukaddamu a matsayin an saba duk lokacin da kabar yake ƙarshe yake zuwa sai aka dawo da shi kuma nan farko to wata ka'ida ake so shigo ba da ita wanda ba mu shagaltu da ita ba saboda karatun yan koyo wal muftada ismun zahirun kama ma ba aw mudmarin ka anta ahlul lil qada a wal muftada ismun zahirun kama ma ba aw mudmarun ka anta ahlul lil qada anan zai sake maka ƙarin bayani wal mubtada ismun zahiru shi mubtada yana zama suna ne zahiri yana zama suna ne zahiri za ka ga mubtada suna ne zahiri kamar yadda a baya mun karanta cewa mubtada yana zuwa suna zahiri shine kaga sunan an kama shi shine wal mubtada ismun zahiru kama ma ba kamar yadda hukunci ya gabata an ce zaidun ka'imun zaidani ka'imani zaid azzaiduna ka'imuna to kaga wannan dukkanin muftada ne amma suna ne zahiri gashi kaga sunan zahiri in a irin su Qur'ani sai kaga an ce Allahu rabbuna ko Muhammadu rasulullah Muhammadun muftada rasulullah labari kaga suna ne zahiri yace to aw mudmadun sannan muftada yana iya zama a matsayin lamiri shine sai a boye sunan ka anta ahalul liqada ta yaya muftada zai zama lamiri ka anta ahalul liqada kamar a ce anta kaga anta ai lamirin suna ne ko anta ahalul liqada kai ka cancanta kai kai alƙalanci to kaga anta lamiri ne lamiri ne suna aka boye a madadin a kira sunanka ne sai aka ce anta kai to kaga anta sai ya zama muftada ahalun sai zama khabar din mubtada shi yasa yawanci a qur'ani ko a larabci in kaji an ce anta in dai aka kawo suna a gaban to za ka ga sunan rufu'a yake saboda mubtada ne da khabar haka irin sa ana sai ka rubuta ya ce inni ana Allahu ko la ilaha illa ana ko sai ka ji ana addu'a ana cewa anta Allahu ko anta Allahu saboda anta mubtada ne mubtada ne wanda yake mudmari lamiri ne Allahu kuma khabar ɗinsa ne, shi ne ka an ta'ahalun lilƙaba, to kaga nan a ya kawo maka muftada wanda yake suna zahiri kuma ya kawo maka wanda lamiri. Wala ya ji zibtada bi man tasal min damiri bal kulli man fasal. Wala ya ji zibtada bi man tasal min damiri bal bi kulli man fasal. to nan zai shigo da kai wata ƙa'ida ai anan idan ban manta ba ya ce mana muftada aw mudmari ko muftada yana iya zama lamiri to ai kun san lamirin kuma fa kala kala ne akwai lamiri muttasili akwai lamiri munfasili ai din mun karanta ko akwai lamiri muttasili wanda lamirin baya iya rabuwa da fi'ili shi ake kira muttasili baya iya rabuwa da fi'ili duk inda za ka ganshi baya tsayawa da kafarsa kamar ka ce qultu na ce, ko, kaga tu ɗin nan kaga lamiri ne, sai ka ce ƙulta ka ce, ko ƙulta ka ce, kaga ya kasa rabuwa da wannan fa'ilin, wannan shi kira mutasili. Za ka yi cewa ƙulti kin ce, ko kuma ƙultum kun ce, to wannan mutasili ne, saboda in ka kalla duk inda yake baya rabuwa da fi'ilin. To wala ya juzub ce da bi matasala, baya halatta a fara yin muftada da suna da lamiri wanda yake muttasili ka san yadda ba zai rabu ba zai ba zai ai mutar da muttasili ba to ai shi baya rabuwa da lamirin sa ko da yaushe amanne yake min ad-damir daga lamire bal yace abin da yake bi kulli manfasal ana fara muftarin da dukkanin lamiri wanda yake munfasili munfasili irin sa anta lamiri ne munfasili kaga ya tsaya da kafarsa ko irin sa anti lamiri ne munfasili ba a hada shi da kowane fi'ili ba antum ku kaga sai ya tsaya da kafarsa ko irin su iyaka shi yasa za ga nan Qur'ani ya ce iyaka ko na abudu ko saboda me shi kadai zai iya tsayawa da kafarsa ka fahimta to bal bi kulli min fasal ana fara bautarin da dukkan lamirin da yake munfasili kamar ka ce to malam ban san lamiri munfasili ba yace ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wahaya wa wahawa wahaya hum huma a shi lamiri munfasili yace ana wa nahnu anta anti antuma antunna antum wahawa wahaya hum huma ana ana shine lamiri muttasili ai munfasili ko ai kaga shi da kansa ya tsaya da kafarsa ba a jura shi da wani fi wannan ba ko ana ko amma an kace qultu fa kaga bai rabu ma da wannan fi'ilin ba wa nahanu nahanu kamar kace mu amma an kace qultum fa in kace qulna na yana tsaya da kansa an kace qulna ko yanka shi ma ba a yi hada shi ake ko to kaga ai muttasil ne to kaga kaga nahnu manfasil manfasili ne shi yasa za ga yawanci nahnu za ga yawanci in kaga nahnu in kaga suna a gaban yawanci za ga rufu yake ko nahnu galibun ko ko sai anta anta shi ma anta ana fara zai fara ma anti antuma antun anan antunna ma'ana antunna kamar kudewa mata ko antum wahawa irin su wahawa shine dai kamar ka ce wa huwa ko huwa eh shi ma huwa ai mubtada ne ai huwa shi ma lamiri ne kace huwa shi wahaya shine kamar ka ce wahiya ko ka ce hiya duka hum irin su hum irin su huma to duk wannan lamire ne munfasilai to duka za su iya tsaya a matsayin mubtada wa hunna aidan fal jami wa fahun وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال مؤتبر هيك وهن أيضا فالجميع اثنا عشر وقد مضى منها مثال مؤتبر وهن يتي دسهن وأيضا هل ينزل فالجميع دكن اللميري منفصلي اثنا عشر قوم شابيني وقد مضى منهم منها misalin mu'tabar misalu mu'tabar misali wanda za a lura da shi wa qadma ba ya gabata min ha game da mubtada ko kuma game da lamiri ko yace to anan kaga ya ka maka mubtada da khabar kowanne ya gaya maka yadda ake ko to to zai zo maka da wata ka'ida yace mufradan wa ghayruhu ya til khabar فالأول اللفظ الذي في النظم مر يتي ومفردا وغيره ياتي الخبر فالأول اللفظ الذي في النظم مر ومفردا خبر labari kenan ya gama maka da mubtada fa yana maka magana akan kabar ne wa mufradan shi mufradi shi mubtada a kabar kai ko kabar din mubtada yana zuwa mufradi wa gairuhu ya til kabar ya til kabar kabar yana iya zuwa wa gairuhu wani ma wani ma mufradi dama aka ce kabar mufradi sai a ce kuma gairu mufrad ko in aka ce kabar gairu mufrad mun bada misali zai bada ma misali ka fahimta saboda haka mufradan yatil kabar labari zai iya zuwa mufradan zai iya zuwa mufradi wa gairuhu kai zai iya zuwa ma wanda ma ba ma mufradin ba fal awwalul lafzi fal awwalu shi na farko shi mufradan din kenan ko shine fal awwalu shi na farko ma'ana muftada wanda yake mufrad kabar wanda yake mufradi fal awwalu lafzul ladhi fi nazmi mar fal awwalu na farko al lafzul ladhi shine lafazin da mar ya riga da ya gabata fi nazmi a cikin waka an ka maka yadda kabar yake iya zama mufradi ko ko an ka maka yadda yake zuwa mufradi to yanzu gairul mufrad din za a gaya maka wa gairuhu fi arba'in mahsuru لا غير وهي الظرف والمحظور والمجرور وغيره في أربع محظور لا غير وهي الظرف والمجرور to shi kabar wanda ba mufradi ba shine wa gairuhu kabar wanda ba mufradi ba fi arba'in mahasuru mahasuru an takaita shi fi arba'in a cikin abubuwa guda hudu duk lokacin da kaji an ce kabar gairu mufrad kabar wanda ba mufradi ba to mahasuru an tagaita shi ne fi arba'i a cikin abubuwa guda hudu to ɗayan abubuwa hudu zaka neme shi duk inda kaji an ce maka kabar gairul mufrad to ɗayan abubuwa guda hudu ne zai gaya maka wahaya zarfu yace la gairu yace kuma babu wani safa daga hudun nan baka saka samu ƙari ba wahaya zarfu farko kabar yana iya zama a matsayin zarafi kabar yana iya zama a matsayin zarafi ka fahimta kamar ka ce zaidun ka'imun kaga nan mufradi ne ko amma in zarfin ne sai ka ce zaidun amamal masjidi zaidun amamal masjid zaidu yana gaban masallaci kaga amama zarafi ne ko to kaga zaidun mubtada amamal masjidi kuma labarin mubtada amma ya zo a matsayin zarafi zarafi na me zarful makan ko kuma kace zaidun amamal musalli zaidun mubtada amamal musalli shi kuma kabar din mubtada labarin mubtada ko to kaga nan anan kuma ya zo me ya zo to zarful makan ko zarful makan ko to shine to zai iya zama zarful zaman zai iya zama zarful makan to shine waye zarfu wal majruru sannan wannan kabar kabar din mubtada yana iya zama a matsayin majruri mai jarra kamar me kamar me zai zai zama mai jarra zaka cewa zairu yawa zaidun fid dari kamar yadda ya bada misali ko kace zaidun fis suki ko ko zaidun fil madrasati zaidu fil madrasati to kaga fil madrasati kabar din mubtada ne ya zama to a matsayin majruri wa fa'ilun ma'a fa'ilihi allazi sadar wal mubtada ma'a ma lahu min al khabar wa fa'ilun ma'a fi'ilihi allazi sadar wal mubtada ma'a ma lahu min al khabar min al khabar wa fa'ilun sannan kabar din mubtada zai zamtowa fa'il zai zamfa fa'ili ma a fi'ilihi tare da aikinsa allazi sadar wanda ya zo ka bayyanta kabar din mubtada zai zamto fi'ili da zai zamto fi'ili da fa'ili ka bayyanta kamar me kace zaidun qama abuhu ko zaidun mubtada qama fi'ili abuhu fa'ili ko abuhu fa'ili kaga anan kaga anan fi'ili da fa'ili sun zama a matsayin kabar ko shine wa fa'ilun ma'a fi'ilihi allazi sadar wanda yazo wal mubtada sannan kuma zai kabar din mubtada zai izantuwa mubtada kuma du ma'a malahu min kabar tare da abin da yake tare da shi na labari mubtada da kabar shi ma zai iya zama a matsayin labari kamar ka ce zaidun jariyatuhu zahibatun ko ko haka ne ya bada misali ba ko kace zaidun kaga mubtada jariyatuhu shi ma mubtada ne na biyu zahibatun kuma shi ya zama kabar saboda haka duk lokacin da aka samu kabar guda biyu aka samu mubtada guda biyu suka jeru inda an samu kabar a ƙarshe to gaba ɗaya waɗannan mubtada mubtada guda biyu ɗaya sai zama mubtada ɗaya sai zama mubtada shi kuma wannan mubtada na biyu da kabar din sai zama a matsayin shi kuma kabar din muftada gaba daya ka bayyanta shine shine abin da yake so ka gane shine shine wal muftada ma'a ma lahu min al khabar muftada tare da abin da ke tare da shi na kabar yana iya zama a matsayin muftada yana zai ma kabar kenan to zai baka misali ka anta indi wal fata bi dari wa bani qarawaza abuhu qarih yace ka anta indi wal fata jidari wa bni qara wa za abu hukari yace ka anta indi kamar ka ce anta indi kaga anta dama an gaya maka ana iya fara muftada da lamiri munfasili ko kamar ka ce anta indi anta indi kai kana gurina to kaga anta muftada ne ko indi ya zama me ya zama kabar ɗin muftada amma me matsayinsa zarafi ne zarafi ne wuri yake nunawa to in aka ce anta indi kai kana guri na to anta muftada saboda me saboda damiri ne munfasili ko ba ka ba indi shi kuma labarin muftada saboda me ya zo a matsayin zarafi kaga an samu ɗaya ko sai na biyu walfata bidari walfata bidari wannan yaron yana gidana to kaga alfata muftada ne ko alfata muftada ne saboda shi rufu asaba ta fitowa ai yana daga cikin sunaye ai wannan mu'tallai ko wannan ba ba ba mu'talli za a ce masa ba ban kusi za a ce masa ko makasuri ko kaga irin su fata irin su Musa kaga duk waɗannan sunaye ne wanda suke makasurai to rufu asaba ta fita sai ka kaddara ta bidari kaga kuma ya zama majaruri ko kaga bi wanda take dari kaga dari din kaga an masa jarra ko to kaga ya bada misalin bi saura bi ko wabni ƙara wabni ƙara ɗana ƙara makaranci ne ƙari'u ne wabni ƙara ɗana makaranci ne to kaga wabni kaga wabunun ne ko sai aka sa ya ya ya ulmutakal ya ya da take dangantawa na to kaga wabuni to kaga nan za ka kaddara akwai rufa ne qara mana qari'un dana makaranci ne kaga wabuni mubtada qari'un kuma shine kabar ko to kaga nawa uku kenan ko waza abuhu qari waza wannan abuhu babansa qari makaranci ne to kaga waza shine mubtada ko waza shine mubtada ko abuhu ƙari ko to kaga anan ya zamto abuhu ƙari kaga anan wannan wabni ƙara ko wabni ƙara ɗina ya zamto muftada ne da kabar ko wabni ɗana ƙara makaranci ne ko kaga anan fi'ili da fa'ili ko fi'ili da fa'ili ko to waza abuhu ƙari waza shi wannan abuhu ƙari kaga za ya zama me ya zama mubtada abuhu shi ma mubtada ne ƙari kuma ya zama labari ka fahimta to shine wallahu ta'ala a'lamu amma dai an gane ko dai sai a hankali sai a hankali ko